kenan sai a ce ma ja alƙawomu illa hima illa zaidun ma ja alƙawomu sai a ce illa zaidun to haka ya fi ma ja alƙawomu illa zaidun a ce illa zaidun ya fi ba lalle sai haka ba a iya cewa illa zaidan amma a ce illa zaidun ya fi ma ja alƙawomu illa zaidu tunda yake zaidu jinsin kaumu ne da an ce kaumu mutane to zaidu ba yana cikin mutane ba zaidu ma ai mutum ne amma wa nasibu man kada an zabi idan mun kadi ne ai masa nasiba sai a ce ma ja alqaumu illa himaran ma ja alqaumu illa himaran mutane ba su zo ba wanda da ya zo jaki ne to kaga himaru daman ba jinsin kawo ba ne mutane magana ake akan mutane shi jaki dama ai bai shiga cikin su ba yana daga wannan inda yake wato an yi raf'a a wanda yake muttasili an yi nasba kuma a munkadi a qur'ani ma fa'aluhu illa qalilun minhu wala wanna katabna alaihimu an kutulu anfusakumu aw khurju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum nan da yake muttasili ne sai aka yi badali aka yi itibai aka ce qalilu saboda qalilun din yana cikin lamirin nan ma fa'aluhu kama kuma inda yake an yi nasba ga mun gadayin a qur'anin kamar dai a cikin dai surace dai ko dai a suratul nisa'i ne malahun bihi min ilmi nillatiba azzanni ittiba zanni ba jinsin ilmu ba ilmu abinda yake ka san haka ne ka sakankance haka ne zanni ko abu wanda yake kawai canki faɗi ne ko ka ce na ce ne ittiba zanni shi yasa ranar da yake mun kadi ne aka ce illatiba a ba ce illatiba zanni ba ko to wa atba'at tamimin za amma banu tamimin daga cikin larabawa su shi ma wanda yake munkadiyin sukan kawo shi bisa itiba'i in yustaba idan akwai damar haka idan akwai damar itiba'i in akwai damar itiba'in to sai sun zaɓa a itiba'i yasa wajen su sai ka ce ma ja alƙaunmu illa himarun saboda me a nan da dama kai itiba'i ko ya za a kai itiba'in kenan kai tsaye ya za a kai badalin kai tsaye ka ga misali in ka ɗauke ƙaunmu ɗin kawai ka ce ma ja'a illa himaru magana ta kare ai ba ta kare ba ba abin da ya zo sai jaki magana ta yi ba abin da ya zo ko ba wanda ya zo sai jaki magana ai ta yi ko ka ɗauke maɗin ma da illa ka ce ja a himaru magana ba ta yi ba jaki ya zo jakin ba zuwa ne yakan to amma akwai wasu guraren inda yake ba za ta yi ba to a nan ko da su banu tamimin din sai su yi istisna'i sai su yi nasaba istisna'i ba za su yi itiba'in ba misali inda kace ma za da hazal malu illa na ƙasa dukiyar nan bata ƙara komai ba sai ta waya saboda yanzu idan da za ka ɗauke hazal malun kace ma za da illa na ƙaso ba abin da ya daɗi sai ta waya ai magana ba ta yi ba tawaya aiki shaddaduwa ce kai ko ka ce ba abin da ya dadu sai tawaya kaga magana ta rikice kenan shi yasa kama a irin nan bayan da za a yi koda su banu tamimin su ce za su yi itibai sai su yi istisna'in sai su ce ma za da hazal malu illa na ƙasa ba za su ce illa na ƙasun ba tunda na ƙasu ba jinsin ziyada ba ne kuma ba za ta yi a ce sun haɗu ba saboda kishiyoyin juna ne kishiyoyin juna ne zada daɗi na kasu istawaya kaga kishiyoyin juna ne bayan da za a ce sun haɗu waje ɗaya a ce abu ɗaya yana da ruwa yana ta waya ta waje ɗaya sai dai ta waje daban-daban ne ta waje daban-daban wannan kaga ya iya aukuwa mutum ya iya kumbura a fili amma nauyinsa yana raguwa ko a ce gashi yana ƙara girma amma kuma yana rage nauyi wannan ya saboda ya ƙara girma haka amma ya rage nauyi amma kaga karuwar ta waje daban ne raguwa kuma ta waje daban ne ba waje ba waje ɗaya ba to a wannan kenan dai wayannan baitocin guda biyu sai maimaita su ko za wane illoli ne ya duba kenan guda biyu ma na fi wane illoli ne anan suka hana sarrafa don ba ta mimun ba ne ko bai sarrafa shi ba alamiyanci da kuma kuma a tamimu a yin ana neman larabawa aka samu manu tamimu ya an sami larabawa ba shi ne yake ya kaɗaita da fi'i awo ne na fi'ili ko shi yasa wannan ba awon fi'ili ba ne alamiyanci da tanisi saboda ya dubi cewa sunan kabila ai kabilatu ce kabilatu ko mu'annasa ce inda ya dubi sunan ubansu ne suna ne na namiji sai zama alamiyanci ne kawai sai sarrafa shi galibin da aka sarrafa shi to an dubi cewa sunan wani ne amma aka ba sarrafawa an dubi cewa sunan kabila ne فأما تميم تميم بن مرين فألفاهم القوم روبا نيابكو shahidin menene wannan kama a ruri ya zo ko shahidin wani bahari ne wani bahari ne kenan a haba eh mutadariko a wata dariku fa'ilun fa'ilun fa'ilun fa'ilun ja'ana amirun ma bashir wa sha me a mustasi ai in jussatil harakatu mustafilun fa'ilatun a tu'addul murari'atu mafa'ilu fa'ilatu متقارب نيكو فعول فعول عن المتقارب قال الحليل فعول فعول فعول فعول وإذا جاء عثمان مستخدرا عن المتقابل بوزنا فقولوا ثقيل ثقيل ثقيل ثقيل cikin fi gairi li jabil atam anan dole a yi nakalo kasarar alhamzar a mai da ita ga lamun saboda an ce fi gairi ijabi sai baitin ya kare lisa bikin mu taf'ilun fi gairi li mustaf'ilun tabila ta cika daidai jabil atam mustaf'ilun shi yasa tafila ɗaya ta zo da kabanu guda biyu sun zo cikakku a shaɗara lissabikin fi gairi lijabil atam nasbun wa fitta firigi illa kal adam sai mai gaba da al'atam abin da ya fi cika nasbu shine ai nasaba lissabikin ga mustasna wanda yake ya gabata ga mustasna minhu fi gairi lijabi ya zama ko ba istisna'i ne mujibi ba idan aka gabatar da mustasna akan mustasna minhu to abin da ya fi kamata ai nasba a ce kenan ma kama illa zaidan alƙaumu a ce illa zaidan ya fi kyau kamar baitin kumaitu kumaitu bin zaid al-asadi da yake ban iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa maliya illa ala ahmad shi'atu wa maliya illa mazhab al-haqqi mazhabu fa maliya illa ala ahmad shi'atu wa maliya illa mazhabal haqqi mazhabu a to yace illa ala yi nasaba mustasna ya gabaci mustasna minhu saboda daga shi'atun ne aka yi istisna shi'atun shine mustasna minhu ala ahmada shine mustasna mustasna ya gabaci mustasna minhu wa maliya illa mazhabal haqqi mazhabu shi ma nan mazhabu shine mustasna minhu mazhabal haqqi shine mustasna sai nasaba amma ta yi a rafa mai mulha daman shi cewa ma ba za a yi rafa abba ko bai halatta a yi rafa abba ya baitin mai mulha yake a nan waye mai mulha ma na fi kai kake mulha ba kai kake mulha ba wani ne mai mulha ma masiriya mai baitin mai mulha yake mai mulha ya kawo wannan matsalar ko ya ce a yi nasaba ko mai alfiya kuma shi ya ke cewa to gairu ko wa gairu nasibi sabiqin fin nafi kad ya ti walakin nasbahu hutar in warad ko wa gaira nasibi sabiqin fin nafi kad ya ti walakin nasbahu hutar in warad ko shi mai mulha ya ce waye zai kawo ya mai mulha ya fada shehu ba za a bawa ko na yake ya zo da marfu'in kamar baitin da ake dangana ga sanunu sabitin sai na sanunu sabitin rillah ta'ala anu da yake cewa فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافعون iza lam yakun illa nabi'una kaga ce nabi'una bai ce nabi'ina ba shi yasa shi yayi rafa tare da cewa mustasna ya gabaci mustasna minhu mustasna ya gabaci mustasna minhu iza lam yakun illa nabi'una shafi'un ya gabatar da mustasna akan mustasna minhu amma tare da haka yi rafa wafi tafrigi inda yake ya zama istisna'i dama mufarragi ne ma'anar zama wa istisna'i mufarragi shine amilin da ya zo kafin illa bai sami ma'amulinsa ba sai bayan da aka kawo illa kwasan istisna'in ya zama mufarragi ne ma'ana tafrigin shine wannan amilin an kyale shi ya ketare illa don ya nemo ma'amulinsa tunda bai samu ma'amulinsa ba to a wannan halin illa ita illa kal adam sai ta zamo kamar ma babu ita shi yasa wasu malamai na zamani suke ganin cewa kamar wannan wannan babun ma ko fasalin kamata ya a cire shi daga babin istisna'i kawai a mai da shi babin hasaru ko kasaru wanda dama suke cewa dama ai malaman balaga sun saci wasu babobi da yawa na nahawu suka sa a ilimin su kamata ya da a mai da su ga nahawun suka ce to yana cikin babobin da ya kamata a bude wanda dama yana cikin babobin ilmin ma'ani babin hasaru ko babin kasaru wanda a ciki za a yi bayani akan asalibul kasari wanda wannan ɗaya ne daga ciki sai a yi bayanin ma'anar a yi bayanin nahawu a yi bayanin ma'anar kuma irin akwai lujina da ma'aikatar ilimi ta misira ta kafa tun wajen shekara saba'in da suka huce haka suka ba da shawara kuma daga baya ma kamar irin su akwai irin su shauƙi rai malamin nan shi ma akan haka yake cewa ya kamata ya ɗauke wannan wajen daga nan kamar yadda suka goyi ba cewa gairu da siwa kamata ya ɗauke su daga babin istisna'i saboda hakika su ba istisna'i ba ne suna zuwa ne kawai don nafayi nafayin na sufa za a kawo abu ne a kawo masa sufa kuma in zai su zamo hali kenan sai a yi musu lirabi bisa hali siyasa sun tafi akan abin da wani malamin na haun da ya daɗaɗɗe ya tafi a kai sirafi sun zaɓi ra'ayin sirafi a nan ko to a wannan debaitin kenan a inda yake istisna'in farrage ne illa ba ta da wani aiki a sannan sai ka ce ma kama illa zaidun ma kama illa zaidun ma harfu na fiyin kama fi'ilun marin mabniyun alal fati illa harfu istisna'in mulgan mulgan zaidun fa'ilun marfu'un bin ramatin zahira ما رأيت إلا زيدا ما حرف نفي مبني على السكون رأيت فعل وفاعل فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله برميل الرفع المتحرك وتو رميل مبني على الرمي في محل رفع فاعل إلا حرف أداة استثناء ملغى ملغات زيدا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة ما مررت إلا بزيد suka ce kawai haka za a yi a nan illa sai ta zamo ba ta da mahalli yana daga irin wannan kalmar da yake kamar ta fi kowace ma shahura a wajen duk musulmi ko a bakin musulmi ita ce me kalmar la ilaha illallah ita kalmar nan malamai suke cewa akwai hanyoyin lirabi da za a ba wajen yi mata lirabi wajen guda tara amma akwai guda hudu masu dama dama waye zai kawo guda hudu wa zai kawo guda hudun la ilaha illallahu akwai wajen hanyoyi guda tara na yi mata li'irabi amma a ciki akwai guda hudu sun fi dama-dama sauran guda biyar din aka duba sai a ga ta wani wajen ba za su samu karbuwa inda ya dace ba waye zai kawo malam kai za ka kawo ko akuddimal mustasana ko ta hal shi ne تقول هل إلا العراق مغناكو شيني نمي ملحركو تقول هل إلا العراق مغنا to amma tun da yake kana tare da mulha koyaushe kafin da babu tafiyarsa yana duban alfiya ne ta dan malik kwarai-kwarai tun da haye mata sharhi ma musamman e mata sharhi to a ta wani wajen kuma yana duban mulha saboda mulha ma ya kawo ya tarmininta ma a wata kasida ta sako ya tarmininta inda ya maida ita duk kamar kaka ce ko wasa gaba a kasida a wata kasida ta sa da shi da wani ibnu na batata ko da sun yi tarminin mulhar ko ka taba karanta tarminin nasu to ba ka da diwanin ibn walde diwaninsa ba ka sai malam to shi ne mai diwanin nan gajensa kamar misali kaga mula ita sai da ta fara kawo babin inna kafin ta kawo babin kana ba sabanin alfiya ko shi ma kuma nan sai ya bi tsarin mulhar ya fara kawo babin inna kafin babin kana ko hakanan kama a wajen babu mubtada da labari inda ya kawo menene wahahuna wahahuna bini jalisun wal'atubu a hashahu kaga wannan kamar na mulha ne ya ɗauko wa intakul wa intakul menene fiddare zaidun jalisu wa fi fana'id dari mishirin ma'isu fajalisun wa ma'isun kadu rufiya wa kadu ujizar rafu wannan su ma'a kaga wannan baitocin ne ya kokari ya shigar da su a wannan baitin nasa da karin da mulha ce ta bige shi a nan ya kawo wannan ko to shi yasa wannan kenan sai na tabaraka wa bi hala ada hasha adan siffi'ila wa bi hala hasha adan siffi'ila wa jarur bi gairin wa hawa kasmi illa wa bi hala hasha adan siffi'ila wa jarur bi gairin wa hawa kasmi illa wa bi hala hasha adan siffi'ila وجرور بغير وهو كسم إلا وبحلاها شاء سب إلى سمي قبالا جرور بغير عندما بياني akan istisna'in da aka yi da illa bayan illa akwai wasu adawatun da ake istisna'i da su ko malamai suke lissafa su a cikin adawatul istisna'i a cikinsu dai shi a wannan baitin ya kawo guda hudu akwai wa'anda bai kawo ba kamar siwa bai kawo siwa ba bai kawo laisa ba bai kawo laye kunu ba wannan guda ukun bai kawo su ba sai dai ya kawo hudu in an hada da illa sun zamo ya kawo adawatu guda biyar kenan na istisnai wanda ya ce wajarur bi gairi kana yin istisna'i da gairu sai kai jarra ga shi mustasna din koyaushe ita gairu sai a rafa ta tana cikin adawatu da suke sillizirci irafa ko da inda yake an yi kad'un nata daga irafa amma za a kaddara cewa akwai irafa kamar misali da sukan ce indi asharatun laisa gairu ko kamar ce laisa gairu ha laisa gaira ha ba wani abu in ba ita ba a waje na akwai hodin wanda yake mukaddare wa kai jara da gairu wa hawa ita kanta gairu lafazin gairu nan wahawa yasa ko wahaya wahawa lafazin na gairo in ya ce wahaya ya zamo kalma yana nufin kalma in yana nufin lafazi kuma sai ya ce wahawa yasa wahawa yana nufin lafazin lafazi muzakkari ne in za a mai masa da lamiri za a mai masa da lamiri muzakkari kalma muwannasa ce in za a mai mata da lamiri za a mai mata da shi muwannasi shi lafazin gairu din kasmi illa kamar sunan illa yake a wajen li'irabi wannan kamar na mai mulha ne da ya ce kaka kaka mai mulha yake faɗa wannan wara'uha ta hakumu fi irabiha mislasmi illahi na yustasna biha wara'uha ta hakumu fi irabiha mislasmi illahi na yustasna biha ragairu dangane da lirabinta yana zuwa kamar sunan illa ne inda aka istisna'i da ita illa din shi yasa idan istisna'in daga mujabi ne wanda yake tami sai ka nasarci ragairu din sai ka ce ja alƙawmu gaira zaidin idan kuma daga manfiyi ne wanda yake mujabi am daga manfiyi ne wanda yake tami idan daga manfiyi ne wanda yake tami idan ya zamo daga jinsi ne to kai badali shi ya fi ka ce ma kamal qaumu gairu zaidi idan ko ba daga jinsi ba ne to wajen sauran larabawa kai kad'unsa kai nasaba bisa istisna'i ya fi ka ce ma kamal qaumu gaira himari amma banu tamimin suka ce a nan ma sai ka ce ma kamal gaumu gairu himari idan kuma aka gabatar da mustasna bisa mustasna minhu to wannan ai nasaba shi yafi sai ka ce ma kama gaira zaidin alqaumu amma halatta ka ce ma kama gairu zaidin alqaumu idan kuma istisna'in mafragi ne to kana ala hasabil awamili sai ka ce ma kama gairu zaidi ma ra'aitu gaira zaidi ma marartu bi gairi zaidi ya zama ala hasabil awamil kenan wajrur bi gairi wa kasri illa wa bi hala kawa wato kana yin istisna'i kana yin istisna'i insib kai nasaba kuma da hala da ada da hasha duk kana yin wato istisna'i da wannan haruffan guda uku sai kai nasabci shi mustasna ka ce kamal qaumu ada zaidan ko hala bakaran ko hasha halida wakacin da duk da kai nasaba da su sun zamo fi'ili ne ka iya yin jarra da su ko a sannan suna harafi inda ibn malik yake faɗa wa haisu jarrafa huma harfani kama huma in nasaba fi'ilani yana magana akan hala da adaya ka iya cewa kamal qaumu hala zaidin in ka ce hala zaidin to wannan ya zamo hala din harafe ce ko kama faɗin mawaƙi da yake cewa ha sha ƙurashin fa inna Allah farra lahum alal bari ya bil islami wa dini ha sha ƙurashin fa inna Allah kaga ya jarra da hasha saboda sannan hasha ta zamo harafe nan ne aka ce idan an yi nasaba da su ya za a yi li'irabin jumlar wata iri ce inda aka ce ma kamal kaumu ma hala zaidan ya za a yi li'irabin ma hala zaidan ma masariya ce haka ne hala eh to menene shi matsayin silatata fili ne mari mabni musafata mukaddara ko fa'ilinsa jawaban ko jawazan wujuba wujuba to zaidan fa mansubun to jumla fa mahala zaidan wata irin jumla ce haliya ce akwai wanda suka ce haka din cewa za a ce jumla ce wadda take a haliya wato a mahallin hali yake kama da kawo muddata kaunihim halina hala kaunihim halina zaida mutanen sun tashi halin kasancewarsu masu barin zaidu sun bar zaidu shi bai tashi ba a halin kasancewarsu sun bar zaidu amma ba shi kenan lirabin ba ko wanda suka ce mecece matsayinta ita wannan jumla ta ma hala zaidan yadin ce akwai wanda suka ce istinafiya ce la'alla shi mai littafin nan ya fi da siwa saboda kamar akwai sirafi wanda ya ce dama ita siwa tana zuwa ne a matsayin kamar zarafi kuma duk inda ta zo za a mata lirabi bisa cewa hali ne shi yasa ba ta daga cikin istisnai ba ta daga cikin istisnai akwai wasu malaman ma da suke ganin cewa da gairu da siwa kamata ya a fidda su daga cikin babin istisnai tunda ita gairu tana zuwa ne sufa asali ma a cikin gairu ta zo sufa ta zo na abinda suke kira istisna'i kaɗan ne kamar yanzu misali na sura fata sirar allazina amma amta alaihim gairil magrubi kaga gairi anan ta zo ne a matsayin sifa ko ta zo ne kama a matsayin sifa kamar haka nan kace ma ja'ani ahadun gairu zaidin to shi ma kaga garwa nan ya fi kyau ma a ce ai sufa ce ta ahadun din inda ma gashi su ma sun zaɓi ya zamo badali an badalta shi ko saboda mai sufa zama wata sufa ya fi karfi a ce sufa ce ta fi karfi to haka ma ita cewa suke ganin kamata ya ɗauke ta daga babin istisnai tunda shi ma bai gashi bai kawo ta ba akwai wata adati wadda yake ta yi kama da ita siwa din tana yawan zuwa a magana ita ce la siyama ko siyama la siyama kamal kawmu la siyama kaka za a ce la siyama za a iya cewa la siyama zai dan? sai dai a ce lafiya ma zaidu don an ce lafiya ma zaidun ya zama ya lirabin yake labarin mubtada ne shafaffe lafiya ma huwa zaidu kama ka ce lafiyar lazi huwa zaidu kamal kawmu lafiya ma zaidu mutane gaba ɗaya sun tashi musamman ma wannan da ake kira zaidu shine ma kan gaba a wajen tashin yayin kai rafa'a kenan ya zama labari ne na mubtada wanda yake shafaffe ma din a sannan sai ta zama mausuliya ce ismiya an shafe farkon silata shine huwa lafiya ma zaidun kamar ka ce lafiyar lazi huwa zaidun to bayan a yi rafa fa shi kenan fuska kaga nan yana cikin wuraren kenan da aka ce wajibi a shafe mubta da ko yadda suyudi yake fada a alfiyarsa li mubtadan wa khubira an hubi kasam aw masdarin an fi ilihil hasfun hatam أو تلوي نئمة أو بنعة قطعة أو ما تلالا سيما إن رفع أو ما تلالا سيما ko kuma abin da yake ya zo bayan siyama in rufiya idan an masa rafa sai zamo shi labari ne mubtada nasa an shafe shi lalle lalle yan ba ji bayan da za a ci lasiya ma huwa zaido amma huwa din nan akwai shi lalle amma ya zamo shafaffe to bayan nan kuma a iya yin me a iya yin jarra ya zamo kaka ne irafa an rafa siya zuwa zaidi madin ta zamo za'ida ce to bayan nan kuma a iya yin me ko iyaka kenan duk a zaidu ne dai iyaka kenan in a zaidu ne to iyaka kenan ko a rafa ko a jarra amma idan ba shi ba ne ba na ba ma arifa ba ya zamo ni kira to wannan a iya yin nasu ba ma kuma bisa cewa menene a iya cewa ja alƙaunmu lafiya ma rajulan farila ja alƙaunmu lafiya ma rajulan farila amma ba za a ce ja alƙaunmu lafiya ma zaidan ba ma'arfa ne sai dai ko a yi rafa ko a yi jarra to amma idan ni kira ne akwai damar a yi nasaba in an yi nasabar bisa cewa menene kenan tamizi an nasarce shi ne bisa tamizi amma tun da kai ka faɗa gobe sai ka zo da lirabin cikakke inda yake an yi tamizi ya lirabin zai zama a ce ja alƙawu lafiya ma rajulan farila ya lirabin zai zama musamman na lafiya ma rajulan farilan ja alƙawu dai wannan ko mai bacci ma ya iya lirabin sa ko mai sauki ne fili ne da fa'ili kawai ko to lafiya ma rajulan farilan shi zaka kawo lirabin nasa to wannan baitin kenan dai sai mu mai nukira min ma'arifatin wa ma wajab wal istiqa wal wal intiqali wastiqa kun bal galab الحال وصف فرلة آه من آه الحال آه وصف فرلة قد أعربت هيئة ما جاءت له ونسبت ذكر من معرفة وما وجب والانتقال واشتقاق بل غلب الحال وصف فرلة قد أعربت hay'ata ma ja'at lahu wa nus